cewa zai tsaya matsayin mai shida ma ya ta'allaku bi hadin al-sana'i wa sharahu da abin da zai hawa yake da alfiki da wannan shahada ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama min al-sana'i na da rubu wal karamat da girmamawa ta Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan hakika wani aiko kana mai shaida wani bashiran kana mai bishara wani jiran kana mai gargaɗi jama'a Allah wa lahu ta'ala jihati da ayati dubban bi usaini jama'a Allah wa lahu ta'ala ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya hada annabi sallallahu alaihi wa sallama fi hadhihi al-ayati aw anna aya karuman nawi nurbil al-asrani ma'ana daga darajoji na zaba gudun da aulatin جملة ثبوت من المدينة لك يقول فجعله شاهدا على أمته قال الله تبارك وتعالى يا سعى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الذي شهد عن الأمة لكنسا بإدراك نور رسالة زي شهد شوى يا يا إفد منزل wannan karamin gata bane da zaɓi a ce a sa ka aiki kuma kai za a tambaya na ƙarshe wanda za ka ce kayan aikin ko in wani da su da ce a tambayuwa da ya yi duk annabawa wani za a tambaya a su amma shi wa lalla sallallahu alaihi wasallam shi Allah zai tambaya ka ita da ake ce na ita ce waye shi da jini da shi da kai na ka ita da Allah zai yi wa kansa shaida a gaban Allah wanda ba za a babu annabin da aka bashi dama ya yi dokar su ciwo. Daga nan tsanar da nabi da kusa idan yi wannan tsanar da za mu tambayi wanda muka aika za mu tambayi wanda muka aika zuwa gare shi. Kowa Allah zai tambaye shi. An tambayi wa Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai yi shi da kan kansa. Wani ne muka tsari da yi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana da darajojin da manzo Allah shi kadai yake wanda rasu wanda wani annabi yana cewa ba kai mun gaji da duk ne ko shi shi ina duka ala haula shi Allah da bai da kada da wannan aya har sai da hawaye zuwa saboda ya karanta masa wannan farko dukkan sai har sai da zo nan wajen yana karanta wa Qur'ani karanta wa Qur'ani ba kai a kan kawo Allah yake ina sai in ji wani yanayi wani da za mu rasu cikin zai hasi da yin wani gashin zafi na su ne kuma cikin shiri wani da su ala haula da shiri da yau mai jika wasu lafi da kamaru a kan wasu da wasu kuma wani da wasu na cikin wani za'a yi kuma za a yi taɓa kafa ta cikin zai da haka yana ɗaga idansa sai kuma za a yi ta zubar da hawaye ba don kuma sai na kunne girma wanda Allah ya masa cewa shi ne ya ba damar yin kansa shi kuma har Allah da fara wa ta'ala nan a wannan ayar yake cewa in an yi lahira a ranar ne wanda duk ya saba ma zai yi burin ina ma ba halitta shi zai yi burin ina ma ba halitta shi ba ina ma na ne da shi da sauran dabbobi na bai shi haka to a nan alkunya da mazala ya yi da Allah Allah bai ce wa a sawullaha ba ranar da muka kare su waɗanda suka saɓi Allah suka lalace Allah ya ce rasula wanda suka saba wannan manzon sannan za su dole su zama bawance ga wanda ya ce fa kai bin lazina fa kai bin lazina min kulli fatin bi shahidin wa sai lafi ka alawo da shi ko wata al'umma za mu zo da yin shaida a kanka kai kuma za mu zo da kai za ka shaida a kan wayannan wanda kaɗai ya isa ya gudu zuwa sannan kuma Allah ya ce rannan ne kuma kafirai waɗanda suka saba maka za su dole ki nawa wa halittu. Mubashiran ya yi ƙa'adi wan bashiran kuma Allah ta baraka wata ala ya zaɓe shi da yin bishara. Ko? Ya ahadi da ake yi ga waɗanda suka ji shi zai mutu bishara na aljanna. Mubashiran ya yi ma domin ya zo a hadisi Allah tabaraka wa ta'ala ya kira wa annabi wa na nuna yake ce ga ya ubangiji na aikar da ne maka ya ubangiji na aikar sai da bai na wanda aka aiki annabi nuhu zuwa lokacin da ya wuce da zuwa kare ta Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ai wannan rantsarar da suke muku Allah tabaraka wa ta'ala zai kama su ranar alkiyama ranar alkiyama kuma bayanin dole da kuma yayin dole da kuma wa yawma yaqulu annahu ashir irin rantsuwar da cikin kwanan sun ake gaban Allah ba za su yi maka rantsuwar su su cewa yadda suke yaudare kwanan za su yi yaudare Allah ta mamu sai dai a kira a duba zala su yi mutu shi da cewa ya isa kowane annabi an ce ta yi yin su ne amma an tuni da suke da ita ba su kuma zala sallah ne salama tun anan sai ya shi ya gama da ya ji hajjin wadaya yake duk wanda yake da iko ba haɗu da shi a maka tun musulmi ko namiji ko namiji ko mace ko yaro ko babba ko bawa ko da jinne ne ko bana ma da shi aka je aka yi wasu ba su taɓa ganin shi ba sai ana kashi musulmai kuma a zamanin sa amma ba su taɓa ganin sa wasu yanayi ya tara su da baki ɗaya ya musu muraja a addinin musulunci tun daga kalmar tasiri har ya zuwa karshen abin da ya zuwa su na ce su yi kaza na ce su yi kaza na faɗa ko ba faɗa ba suka ce wallahi ta ba na faɗa ko wa faɗa su Allah ya nuna sama ya nuna yake Allah ka ji abin da ke abin da kake in gaya musu na ka ji kun ce na faɗa wannan duk abin da Allah ya faɗa ce na faɗa ko wa faɗa ce ka faɗa ce Allah ka ji shi kuma Allah dan ya gama ne shi na'am ونزيل لأهل ما فيه وما زال صلى الله عليه وسلم ألا يا أيكو شيئا إلا أنزل شاهدا ومبشرا به ونذيرا هذا ذا أتي يمس البشر الجنة هذا ما أتي يمكما يمس غرغدي دودا وداعيا إلى توحيده وعبادته كما غاشي يا زما yana kira ne ila tauhidi wanda ya kira zuwa kaɗai da Allah madaukakin sarki wa ibadatu da bauta wa Allah madaukakin sarki mun gashi ya zama fitila da haske da dalili da haƙƙi Yuhuda da ana shiriwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da haƙƙi da zuwa gaskiya حدثنا الشيخ أبو محمد بن عكاري أبو محمد بن عكاري شيخ مالك يا بن لم حدثنا أبو بكر هذه أبو القاسم هادي بن محمد هذا الجدمي أبو الحسن القاضي هذا الجدمي أبو زيد المروحي هذا الجدمي أبو عبد الله بن محمد سيد هذا الجدمي بخاري هذا الجدمي محمد بن سلام هذا الجدمي ليل هذا الجدمي قال يا بل فتوي أخاه سيد الكائن يسير هذا هو عبد الله كان أمر كان حاكم يسير فعن الأباري حسن سفر مصدر الله صلى الله عليه وسلم قال أجل يسير وانا شيء معنى أجل من أفضل جامعة في شيء عبد الله كان أمر كان حاكم sahabi ne babba yana da cikin arba'atul abadila wala abdullahi guda hudu matasa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam babali ne wanda ba za a iya su a duka ya gumbuɗa musu ilimi wanda da tijira ba samu irin domin wato dukkan su mazala ya yi wa fati da kai shekara ashirin ba da abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas da abdullahi bin zubair da Abdullahi ta bin Abdullah Ali shi wanda ba a saka shi da Abdullahi bin Mas'ud saboda kasance wanda ta shi da ni shi Abdullahi bin Mas'ud da shi da ni illa ya ta shi wato saboda yanayin jikinsa yana da kankanin jiki in shi ya cikin yara ya tafi yaro ne amma manyan sabon ma wasu ya gille kuma yana da cikin waɗanda suka musulunta musulunta da farko kuma ya zama karini ne na sayi la'ani saboda haka amma kusan duk ya haifi wa'annan Abdullahi ne kai to amma su wa'annan guda hudu to dan kamar Abdullahi ne Zubair ba sai da maza Allah ya zo Madina aka haife shi kaga har maza Allah ya zo kuma shekarar ta goma domin shi ne farkon wanda aka fara haihuwa a madina daga cikin mutanen makka sai ka tsaye na abokan abdullahi bin abbasu shi ma haka wani abdullahi bin zuwa ma ya dole shi domin yana madinan aka haife shi mahaifin suka so shi yana jariri da kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi masa addu'a yace Allahu fakihu fi dini annabi da sawiya Allah ka sanar da shi addini kuma ka sanar da shi fasara alqur'ani to saboda haka kowannen su to balantana Abdullahi bin Umar shi shi ne mai ɗan girma a cikin shi ya girme shi saboda ko lokacin da za a biya ki uru shi an haife shi kama a maka lokacin da za a biya ki uru ya mutu maza da ke koma domin a lokacin da suka ma shekara goma ya ce ya koma ya ce badar kai wanda shekara ta biyu bayan zawa maza da sana ne ya fito maza da ya ce ya koma aka fito ya ce uru maza da ya ce ya koma ba a je yaki da shi wasu yakin kandar wanda aka yi na shekara ta shida da zuwa mazala sallallahu alaihi wasallam madina shi ne mazala ce a iya fita da shi saboda a lokacin shekarun su sun doshi ashirin mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a iya fita shi wani abdullahi bin abdul asi dama babansa yana da cikin waɗanda wato kusan sai hijira tana da shekara tsakanin shida da ta bakwai suka ba ba su ma mai musulun da ba sai bayan hijira ta bakwai wasu masu su je bata wakata domin baban su abu bin la'asi shi ne wanda kurisha suka tura a habasha da zai su saboda musulman da aka ba kuma da ya dawo ya gaji abin da ba zai yi ba wanda zai je musulunta shi ne zai musulunta kuma da wani jira wani magana sallallahu alaihi wasallam ba na ayyana ne yara ne kanana waɗanda Allah cikin hikimarsa ya ba su ilimi da fahimta addini mai yawan gaske domin kusan zaman da babansa ya yi a misra domin a lokacin sai na wurin da aka fara buɗe gari na farko a afirka shine misra sai na wurin sai zuwa amurul as ya zo ya zama gwamna da farko a nan misra to a nan ya zo da wannan san nasa abdullahi ɗan amsan asi kuma ya ƙara zama da sauran sahabbai ya ƙara godewa wajen ilimi da karatu
والله إنه لموجود في التوراة بخالف كلمه بالقرآن
an ce a wata ruwaya ma shi Abdullahi ya musulunta ba tun kafin baban nasu ya musulunta ya riga baban sa ba musulunta sai daga baya ma baban nasu ya biyo shi in yi musulunta kamar yadda dama mafi yawancin sahabbai abin da ya yi والله إنه لموجود في التوراة بخالف كلمه بالقرآن shi ne ce wallahi ina ma rantsuwa da Allah innahu mawsufun wallahi annabi sallallahu alaihi wasallama abin sifatawa da shi taurata a cikin at-taura bi ba'd sifati da irin sifatawa da Allah ya yi masa cikin Qur'ani a cikin Al-Qur'ani يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
yace a cikin at-taura akwai cewa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kamar yadda zuwa cikin Al-Qur'ani وزيرا للأمي sai aka kara a cikin attaura aka ce wa hirzan kuma tsari ne lissundi daga ummiyai mutanen maka kenan أنت عبدي ورسولي kai bawa na ne kuma kai manzo na ne haka yazo a cikin attaura سميتك المتوكل na sa ma suna almutawakkil ليس بفضل laisa bi fazlin ba mai kushi bane ولا بعيد ba mai kaushin dabi'a bane ولا صفات في la الأسواق suwaji ba mai hayaniya bane a kasuwanni ma'ana baya da surutu ولا يشبه بالسيئة السيئة baya ije mummuna da mummuna in kai masa mummuna baya ramawa
ولكن هو يقول a shi abin da yake abuwa yake yi kuma ya gabara ولن يكلمه الله حتى يسير به ملة yana daga العمى cikin hukumin da aka tabbata shi a cikin addaura cewa Allah ba zai karbe shi ba a ta yi shi mabiyi a millatul auda wato har sai ya daidaita addinin da ya karkace shi Allah ya daidaita shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam بأن يقول لا إله إلا الله sai duk mutane sun ce la ilaha illallah ويفتح به ayyukan أعينهم kuma kuma da shi ne Allah zai bude idanu da dama kaji ne da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam آذانا kuma ثم zai buɗe wasu kunnuwa da suka zama tuntuntu
قلوبا غلفا bukatar da suka zama arbe Allah zai buɗe su da annabi sallallahu alaihi wa sallama وبجهل عن عبد الله بن wannan سلام bayanin da shi Abdullahi da Abdullahi Abdu suke da ya rawaito hadisi da yawa amma wato abin da yasa da yawa da cikin hadisansa ba a yawan ta a cikin sahih ba saboda san da ya zo misira shi da babansa ya yawaita zama da yahuda don ya dinga jin ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bakulun sai zama ne yana kwafa yana rubutawa yana kwafa yana rubutawa don ya kare yanke musu hujja cewa alsafan su an faɗi maza Allah sallallahu alaihi wasallam to shi duka kayansa ne ya san ilimin da ya gaba wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wanda ya gaba wajen sahabbai ya san kuma wanda ya gaba wajen yahudawa to bayan rasuwarsa da yawa almajiran su sai suka kasa ware suka kasa ware na bangaren yahudawa suka kasa zaɓa ware na bangaren wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai hazikan almajiran su suke iya ware sun da haka da yawa dan gudun kar a dau maganganun yahudawa a wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ka yawancin wayoyinsa in ba ji aka yi suna da ɗan uwa a ta wata hanyar ba to sai a bar ruwa a ci barin da ya da yana nan shi ne zai iya bayani duka bayanan almajiran su za su yi bambancewa saboda ya abu su a misra dama nan ne sansanin su shi kuma yana zuwa sai dinga jan su a duka sai ya dinga jin labarin su kuma za a kula da su zama a wuya shi ka hayar wasu wannan abu
وذكر مسلم عن عبد الله بن سلام irin wannan magana ma an ambaci irin ta daga wajen abdullahi dan sarari وكان الأنصاري da kabul aban su inda muhimman yahudawa ne malamai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi bin Salam ko dama shi ne san babban malamin su wanda a Yahudawan Madina gaba shi daya ba malami kuma Ibn Salam to da ya mutu ce ɗansa Abdullahi bin Salam ya hawa kansa shi ma gaggagen malami ne a wajen ilimin Yahudanci da Asaura shi ne sai lokacin da Manzala Sallallahu Alaihi Wasallam a yanzu na ga ilimin da ake cikin biyoyin da ya a tafi mafarkinsa a je a gano a labarin Manzala ya cika Madina yake ni da bari zai zama sunan nan gaskiya ne shi ne wanda dama ake jira ko ba shi ne yake ina zuwa ina tadda shi muna haɗa ido da shi sai daga fuskar ta ba fuskar da kare shi kuma sai da zuba gangarin da na kare shi a kunne na daga bakinsa to ba gangarin da wanda in ba annabi ba wani zai faɗi wani shi ne sai je musulunta ya gaya manzo Allah kowa yake yake a garin da babu wani malami da yahudu da ake takama da shi ne amma ka san halin mutane ba ta san gaskiya amma yanzu ka ga na musulunta ba ta san na musulunta ka aika dubu nawa ba mai gudu yanzu ni zan koya a bayan ka ka tambaye su waye abdullahi bin salam Ku gaya ma shi ka san matsayina a cikin mutane sai maza da ya aika duk yahudawa sai maza da ake laki za ku yi ita ba a shi kuwa ya abdullahi bin salam wannan babban shehin ne ke nan babban shehin ne wannan ai malamin ku ne ai kaza kaza ai shi yace kuna da wanda kuke dogaro da shi a garin nan wanda kuke kace ba ku to yanzu da zan kirawo shi shi ne da ya yi magana ya yi da ni annabi ne za ku yarda to ya zai yi da kai shi wannan malami shi kaza dan malamai dan manyan mutane ai ba zai a wanda zai ne da ni nace idan da zai yi da ni zan yi sai maza da ya gala da yake yi sai ga maza da su maza da fulani su ne waye ne shi annabin Allah ne yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dan malamai ya na ne dan malam ya lalace ai ba kuma zo za ka faɗa ai ka ba a cikin jiya ai ka ba ne da ai ai da mana ga yawa su ba za ka to amma yanzu kun ce ne kariya nake ai kai wani malami ai kai wani malami ai kai wani sai nuna malama sai ki ajiya ka ko a kawo idan ba bayanin wannan ba Allah ni ma na ta na dai ki ajiya ka ba ta karbi mana irin nan rubutu ne na fata shafi shafi kowanne kamar fatar rago ɗin kuma fata akwai a ɗaya to aya ɗin ke nan aya ne aka rike fifty biyu ta ka zo aka ce a buɗe waje kaza sai aka buɗe wuri kaza shi da kadarin da yake guda sai malamin ana budewa sai dora hannunsa kan inda aka rubuta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi Allah ya ce ka ce wace da kada hannunsa sai manzo Allah ya ce sai sauka hannunka daga wannan sai ce ai ne ai dan da wasu a ka daga ne sai ina daga wasu an san da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da babu sunansa a cikin jamu babu sufarsa da ba zan sai ya ne yau zan yi amma tun da akwai wanda ya ga ba ya bi shi wanda ya ga ma kan shi amma ni zai lafi shi shi ne ya zama Allah zai bashi lada bi ladan zaman sa a Yahuda da kuma ladan zaman sa a Musulmi ba ma shi kamar habari Allah bai shirye shi ba ga shi da kullum yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana tare da Yahudawa bai gama yanke shawara ba sai da maza Allah ya wuce kuma zo yin musulunta a hannun sai na ba saboda haka sai zama tabi ba ya darajar sahabi domin bai gama maza Allah yana mumuni ba saboda haka ta abu da ba tun rayuwa ta da maza Allah ya amma bai musulunta ba zai zama da sai na ba sannan ya musulunta saboda haka ya zama tabi domin tabi shi ne wanda ya musulunta ya haɗu da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana mumuni amma ya ga sahabi to sahabi ne shi ya kasu da yana masa amma bai gama zala ba domin wancan ganin da yake masa zuciyar sa ta gaya mai maza Allah ba saboda haka har maza Allah ya duniya bai gama zala ba sallallahu alaihi
وفي بعض أمه عن ابن إسحاق
وفي بعض طرقه أساسا hanyoyin wannan hadisi
عن ابن إسحاق daga ɗan ita haka
ولا قصير إلا أمه Muhammad bin Isa wala kusurin da yau mai hayaniya ba cikin aswaji a kasuwanni kuma da Muhammad bin Isa kamar da muka sha faɗa cewa wato shi ne ƙololuwa a malaman tarihi ƙololuwa a malaman tarihi kamar yadda ka san wato in za a yi magana fiƙi a faɗi maliku da abu hanifa in za a yi magana hadisi a faɗi bukhari da muslim to in dai magana tarihi a cikin musulunci ita ce Muhammad bin Saka ta kare domin wato cikin ƙarshen ƙarni na biyu aka yi shi.
ولا متبين بالكفر
Wala mutu ya zayyanin bai zama mai zuwa.
ولا قصير إلا Bai zama أمه mai zurutu a kasuwanni ba, ولا متبين بالكفر bai zama mai yawaita albasha ba, ولا قواد للقناة kuma ya fitar da banza. Kana shi ne magana da ba ta da kare.
تفجره لكل دليل
أكذبه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى زن كتر كم شيء لكل جميل لذلك الأيكي ويكون شيء زي
وأعب له كل خلق كريم ثم زن باشي دوبة حبيئة وجلما وأجعل السكينة لباسه وزن سيئة سواء كثيري إمام الزا والبر شعاره يريا الله يجب علامة الزا وتواضعه ثم تقوات أولان الله شيء أبل كثير دوبيرتا والحكمة مع كونه والحكمة حكمة كما إذن wani hikimata ma'akuluhu kuma hikima ita ce abin da zai dinga faɗa ko da yaushe تلك والوفاء طريقته sirka gaskiya wal wafa da suka da alƙawari shine dabi'arsa والعفو والمعفو خلقه afwa da kyakkyawan aiki shine dabi'arsa shine halinsa والعدل سيرته adalci shine rayuwarsa ga baki ɗaya والحق شريعته kuma gaskiya ita ce shari'arsa والهدى إمامه shari'a kuma ita ce jagorarsa والإسلام ملته musulunci kuma shine addininsa وأحمد اسمه kuma ahmadu shine sunan sallallahu alaihi wasallam حديثه بعد الضلالة kaga wannan duk ba a cikin attaura haka yake a rubuce amma duk sai aka tsomi wajen dai kar a gane wa Allah sallallahu alaihi a hadisi zan shiryar da shi ba dan lala da bayan da mutanen suna cikin fata zan shiryar da su da Annabi sallallahu alaihi wasallama هو أتيم به بعد الشهادة kuma zan ilimtar da shi bayan da ana cikin jahilci وأرفع به بعد الخمالة kuma zan ɗaukaka da shi bayan da ana cikin buya da ba a san- da a duniya kuma ya san ma da zirin arab gaba ki da ballantana ma maka ai da wato maka ba ta kai ma garin dagaci dagaci ma ba ta kai garin dagaci ba a ƙarƙashin wato daular kisra domin jaziratul arab gabaki ɗaya hakimansu da dagadansu harajinsu sarkin yaman suke kaiwa in sun kai wa sarkin yaman to shi kuma ya haɗa daga nan ya kai sarkin kisra shi kai sarkin kisra sarkin yaman hakimi ne a ƙarƙashin sarautar himiyar ita kuma himiyar ita ce ƙarƙashin sarautar kisra ɗin domin yaman ɗin ma tana ƙarƙashin himiyar himiyar ɗin ita ce kai tsaye zuwa da sarkin kisra shi ta lokacin manzala suna nan sulama ya rubuta wasiƙa hannun sarkin himiyar ɗin a kai wa sarkin kisra yana kiran shi zuwa ga addinin musulunci sarkin kisra ya yi mamaki wai wanda magani ne baka shi ne ma san garin ba a ina gari yake wani gari ne maka aka yi ta tunani sake cewa a ana da tunani cikin zuwa sunan a nan gari ƙauyen yake yake to amma daga nan ne har za a samu wanda zai rubuta mun wasiƙa ya ce wai in bar abin da nake yi ya yi abin koma na shi shi kusura mamaki ma yake ya aka yi aka yi haka ma ya aka yi ma har ma aka ba da dama wato an rubuta mun wasiƙa ya kama wasiƙa ya yayyaka ya yayyaka ya zubar aka yi ta Allah hutunan sarki Allah hutunan sarki aka yi ta shafa shi yana wuce shi faɗan aiki ana sallallahu alaihi wasallam tun da ya ga haka ana ta ana da za sarki ya wuce sai ya zame shi ya fita daga fata ya samu dukkan sai ya zubo a wuce domin ya tabbatar da wannan mutum ran da ya fashi da duk abin da ya to da ya huce aka kuma aka zama sai ce ina dan aiki sai aka duba aka ga ai baya ku ne mun shi a ya yi ba shi ne da ai suna zuwa ya samu zala sala zala shi a aka ai ka ka jin da aka na kai masa ya gabata ka dai yace ya ga yanda ya ga ta kan Allah ya zama shi ko mulkin nashi ya tsare da kansa isra in shekarar dubu biyu wato shekarar dubu uku suka yi suna mulki mutum ashirin da ɗaya ne suka shekarar dubu uku suna mutu suka raba wannan shekarar da tsakanin mutum ashirin da ɗaya har da mace guda uku a cikin Allah ta baraka zalla ta baraka shi ko daga kan wannan hanyar ba za a tsare ba nake amma sarkin rum tun da muka kai masa wasiƙan mu kewa ma ɗan aikin ya shigo Allah zai gauro mata mutum har da dai na kafirce mazala yake amma ha za ku ke duhu wannan daro yake mulkin da zai dawo ba yake amma na kisra shi ya kare na kisra ba azar kisra magana ce ba za a kare yau bayan wannan an gama shi bayan wannan ya nuna sayyidu kalbi yana wajen wanda za a ga shi ne su san kamar ba kowa a wajen ba magana sallallahu alaihi wasallam ce sayyidatu yace ina ma albishir sai ka sa awarwaran da ke sakin kisra ke sa a hannunka wannan awarwaran sai ka sa shi ake tuma mai wannan magana in ba imani ba yau da Allah wani dan kujan kujan a ce sai ka sa kwadin Obama wacce ba ba ka ne ba fata ra'ayi daga nan tsaye ba a nan magana wani nuna wani a ce sai ya sa kwadin wai daga nan mutane tsaye da yake wani yaki wato kwadin Obama kuma da yake manzala ne faɗa Allah ya karsa hawan wani da ake tagawa a hannu lokacin da tare suna zuwa kasu ya kashe sarki sutura ya zauna ya yi sallar juma'a a fada ya kwashi kayansa da kambansa da awarwarayensa da komai ya ba da aka fiwa aka kawo sai lamar alawar sai lamar ana kwanta kayan sai lamar sai da awarwarayen sai sai a kira wani ya tsinci da alkawarin mazala kira wani yana zuwa ya ce awarwarin sarki sutura ne gashi mazala ya fi lafata da ya saka haihu suka kawo ta ba saboda shi wancan ta karfin mutum ne wannan gaji da lauta lauta da ya saka haihu suka zo suka kawo ta ba ya matsala ya ce sai ka saka amma su ko ba ta aka yaba ka ba dan dai ka saka ɗaya mazala ya tabbata ka saka shi da bayan ya huce shi ne sai ce ina za a samu mutumin nan da ya aiko mai jika ya tafi ainihin da yin sun a duba cikin duwatsun nan ana kan aran yake yake to a aika hanyar shi ya aika wa sarkin yaman a ciki ga cikin duwatsun nan zo waye ya aiko masa da wannan magana a taho mai da shi a taho masa da shi aka aika sarkin yaman shi ne ya aika na yaman na yaman da har wato dogarai duk daga can fara shi ne fakiran a yi shi ne aka kai shi ne fito yana da kan a maka ne a yi jan shi ne yaman ɗin ya sani saboda shi wanda Allah ya aika mai da shi shi ne aka tawo aka zo har Madina cewa ka amsa kiran babban sarki ta yi mun jalala da wani Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ila yin aka ce sarki da faru san kuma biyayya da za ta sauka ima wahala da za ka sha. Sai kar manzo Allah ya mutu wani sai manzo Allah ya ce to ai mutane da mutu tun daga Farisa suka Bulgaria suka zo Yaman suka rako zuwa sunan suka zo nan yanzu ku zo mu jira har yau zai wasu me zai hana ba za ku kwana ba ku ci abinci ku huta ku gobe kuma sai mu tafi yadda wannan mashawara ce da ya kai aka ce ya huta mazala za a kai zuwa suka ci abinci suna koshi a shekaru da sassafe sai ba su yi shiri sun ke tafiya sun lalace ina za mu kuma sun yi kizira su ci ya mutu ya mutu gari ya ce ɗansa ya kashe su sai ya dawa ne su ya kashe ina ma zau kuma wannan magana da ta faɗa ba ta kuwa tabbata ta aika sanani da ba yace haka abu yace in muka je muka bincika magana ba haka take ba abinda za a ba kuma yaro sai ki kuce sun kunta da baka in kun dace abin da ku ku ai suna zuwa da yake tafiya ki ta kasa ba abu ne da za a yi lokacin da suka dauka daga Madina kafin su koma Yemen shine lokacin da shi sabon mulki sarkin ɗan aikin da suka dauka zuwa Yemen akan su karɓi waya a wajen sarkin Yemen cewa shi ma ya ba a ga sabon sarki inda ya zaba aka shi su kuma wannan suka rasa wa'ancan a kan to su dai waɗannan ba su koma ba dawa su da zama Allah su ne su magana Allah ya gaya ma haka kana magana da wanda zai gaya ma abin da yake a fadisa su ne mai imani na وهو سيده بعد المقرد saboda haka da maka ba wani gari bane ba a san shi ba amma yau maza Allah ya ɗaukaka shi saboda maza Allah ya duk duniyar an san maka kuma kowa wato shugaba ila haka maratu kullu shi duk wani dan kici da duniya ta kake yi duk wani dan kici komai makka kowa makka kowa saudi arabia kowa hatta ake banda wani banda wani ba wani da shi kuma zalla ne ya bayyana su da su ba kowa bane ne ya ba su amma kana da mazalin sallallahu alaihi wasallam yanzu kowa himma da yake sanni kowa himma da yake sanni inda ba da mazalin sallallahu alaihi wasallam ba wani zaki da garin ba daɗin zuwa ne idan yanzu an san dai garin to dama inda ake gane ba ko a kai haka saboda sabon rana ko mutan garin fuska su ta gaba korewa sun saba amma kai da gaji yau gobe to kamar da kaza ka san kana tunkarar canji haka zafin ranar da ne ba za ka iya suka takalmin ka a waje kai sallah raka a hudu ka fashi fa'a ba rana ta haska shi hasken da ba za ka iya ɗauka ba saboda zafin gari. Kuna garin daɗin ka kana masallaci ko kana ɗakin ba ba kana wanda. Kuna kowa yana ɗaki ko kowa yana masallaci. Ko ka shiga masallaci ka ji kuma kanka mutu. Saboda daɗin da sanyi. In ka shiga ɗakin ka ma sanyi. Amma kana mutuwa to ko ba ta. Amma har haka Allah ya jawo zukata kowa ba zai kowa masa kowa masa.
وهو كالحمله بعد الإله kuma zan yawaita da shi bayan da ana yanka da kuna yanka ɗan zan kowa masu yawa yanzu da mutanen maka iya su ke nan ba su da yawa amma saboda manzo Allah an mu ma dan maka ne da an taɓa ganin mu aka taɓa tun musulmin duniya an taɓa maka an taɓa shi kaga Allah ya yi manzo Allah ya yawaita da su yanka ɗan ne inda dan ta su ne to sai a tuna shi ruwa ba amma ana tsoron taɓa su saboda musulmin duniya وأمر وأفكر لي بعد الكلمة in yawaita da manzala sallallahu alaihi wasallam bayan da ana aika
وأمي بعد العيلة kuma in wadata da annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ailati bayan rashi da ba ku da komai ba ku da komai maka ko biyo wato zan ba a yi ba ba ruwa ba abinci ba noma har yau fa garin ba ruwan famfo har yau garin ba za a iya ba ruwan famfo sai dai kowa a gidansa ya rame zai so tanka ya zuba saboda garin ba zai kasu ba a tsaga a yi famfo a gurin saboda dutsen da ke garin a sai dai kowa iya gidan shi ya rame ga motoci nan da ruwan sha da ruwan wanke-wanke za ga salihu da shi wanda za a iya sha zai da salihu da shi wanda ko ba sha na wanke wanke ne da wanka sai ka je ka so ka zuba a rijiyar gidansa ka kai ko kwana nawa zai ma ko ka aika ka wanda ka san za a ce biyu a wata anan ba zai yi wuya ba to haka su ba motocin su yanzu ne da ka tashi mutum sai ke so sai kamar zai tafi tashi haka da tunanin mota zuwa a gida a tunan amma ba ruwan wani saboda yanayin gari ba bishiya da za ka yi zauna ya gindin ka tafi ka duk daga maka an ka je madina ba za ka ga bai zuwa kuma wani bishiya mai yawa a wani ba a yi sai kuku kawai sai dutse haka kawai da ne amma har haka kuma sai aure kuma Allah ya kawo musu kuɗi kuɗin da duk duniya ake bukata ya ba su man duk duniya ba man da kai kan zaɓe duk duniya kuma babu dinari ne kan zaɓe zaɓe saboda haka Allah ya ba su wadata ba magana talauci ba magana talauci kowa a wadace shi abinci ga yanar ba ko ruwan sha ba wanda zai jira ka sha ka bashi duk daɗin abinci in ka taɓa shi to daga nan sai dai dole kowa sabo zai kowa sabo zai kuma mai jiran ka suka rage ne ko mage ba ta jiran ka suka rage na ka sabo da maza saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan kokarin da ba su da kokari ba su da komai ba a iya noma a gari ba ba ba abin da zai yi amma aka bulbulo musu da man fetur kuma Allah ya kawo duniya ga bukatar da ita da man fetur dan su ji daɗi kawai Allah ta baraka wata ala ce kada mushriki ya tsara shigowa maka duk da Rasulullah su ne fata ce su ne yan kasuwa su sun daina shigowa da nan Allah ya ce ku sauka hijiri kuma Allah ku fadani bai ki kuma ayatar ko ku kula da lokacin da ka hana mushrikai shigowa ku sauka hijiri kuma Allah Allah zai wada ta daga faralarsa insha Allah ya ba su sai ba ruwan su suna zaune kawai Allah ya kawo su ya hore su kuma ce nan akwai ne suka ce haba su haƙa magani shi wanda ya zo nuna ɗin shi ya ta haɗa ya gano ya ce zan saya suka ce nawa za ka saya ce za ki ku kawo sai dai zuwa musu kuɗin abin ya haƙo ya ɗiba ya kai garin su ya je a wani kuka zai ba su ba su ke haƙowa ba ba su ke ɗauka a jirgin ruwa su kai kasuwa ba ba su ke sayarwa ba ba su ke kuma kuɗin kawai za a yi musu alaƙa ya shiga banki suna zaune in amerika ta zuka ta zuka ta zuka ita saboda za ta yi damfara in ta zuci na naira dubu ne na naira dubu ne da ta kawo dubu ɗaya ba na dubu goma ta to a zuci na dubu ɗaya ba inda ba su ba su ke abu da ɗan wato green ɗin ba ba su ke green ɗin ba amerikawa da italiyawa su ke green ɗin kuma kowace ƙasa da yadda sa jirgin ruwanta ta ce na ɗan lita kaza a cikin zuwa ne kuma ta biya kuɗin su ku suna zaune da ce gaya ba wata wahala zinara ma su suke nunawa kuma su hagu kuma su sai da su tafi kuɗin in sun sata sun sata ne su ga har yanzu an bin wani ramu shi kuma yanzu yake samu ka so mai gini kula Allah ya wadata su saboda mallala sallallahu alaihi wasallam komai amma saboda Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wadata su ya ga yawa sahabban sai su yadda kuke da lissalaucin nan mu yi mu kwana ba mu so mu sha ba mutum shawa suka Allah ba zai yarda ba yake sai an zo zamanin da mutum rigar da ya saka da safe ba zai sa ba kafin yamma yana ganin kayi da shi sai ya saka wata da yamma sai shi da wani ashe haka zai ba da su Allah saboda su a Hassan al-Basri da yake tabi'i ne yace ya tada sabon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na san wanda na san su da yawa a cikin mutum yana shekara goma wani abu baya shiga tsakanin jikinsa da ƙasa in zai kwanta wani abu ko mayafi ko tabarma ko shimfiɗa gayan jikinsa haka zai kwanta a kansa kuma sama da shekara goma a haka yake. Mai ɗan wadata shi ne yake da gani ya ɗaura wani ko walki ne ma a cikin abin da ta fata babu kuma a haka ake zaune misali da bai ya rasu dan gwamnan da yake ɗaurewa a jikinsa aka je a yi masa likafani da shi ba wai da a yi kafa a lullube shi ma a kabarin in an jawo aka rufe kan sai kawo wasu in aka rufe kawo sai kai ya mutu an rasa yin zai duk sahabban nan ba wanda yake da waɗanda cewa ga ma ya je kurini kowa ya tsaye ta mu iya wanda ke kuma su iya za su tsaye shi da haka maza na suna ya za a ce maza na ce ku ja ku rufe kan wajen kwamon ku sa gani haka aka nuna musu awaka sahabban nan gaba shi ɗaya abu wurin ya ce ina tuna lo wata rana mun rasa maza na biyu mara lafiya mun mu saba'in ba mai bayani a kafa da duk iya ma ya fi mu kogi mun mu saba'in mun raka shi wato dubu mara lafiya kowa sai na da ya ƙungun amma babu a kan kuma a nan tsari ba ce mutum zai yi kwalliya da tsari da rana ya kuma da wanka ya sake tafi wasu ko mutumin da za a kawo nono abin da dabino ɗaiɗai a raba ko a kawo gora na nono ko a ci ɗan buɗe bakinsa makwarra ɗaya a tuka ma a tuka wannan a tuka wannan zalla ya ce sai wata rana wani cikin ya zama an cika gabansa da abinci ya tattaba aka ɗauke kuma a kawo su ya kula a nan duniya ko a aljanna ta a nan duniya za a yi a nan duniya za a yi kamar yau ne za ku yi da'ira kuna raba kuɗin da ke cikin dukkan sassan shekara kun dai san kuɗin da ke cikin mazala ce to kamar yau sai kun yi da'ira ana turawa wani daki ana turawa wani daki kowa sai ya wadata kuma dukkan su ba su mutu ba su yi da suka ga wannan abin da misali ya kowa kadi da su ina da gida a haibara ina da gida a yaman ina da gida a sham ina da gida a misira kowa a mutu da gida biyar gidan goma gida abdullahi bin zubair wato zubair bin awwam ya rasu ya ba matan aure takwas ya ba matan aure hudu da kuyanji da 'ya'ya amma da ban gadon da aka kowace mace da aka bata miliyan biyu da biyu da zubair bin awwa miliyan biyu aka ba kowace mace daya tumuli ne ba tumuli tumuli ne aka raba shi kowace ta samu miliyan biyu kowace ta samu miliyan biyu a tumulin dukiya sannan aka raba wa ƴaƴa sauran dukiya kaga duk wannan wato uguni bihi ba'da al'aila zan wadatar da jama'a da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da tana cikin talauci eh to duk sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga wannan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda ya zama in yana tafiya wato kamar da manzo Allah yake nuna Mus'ab din kafin ya rufe shi Mus'ab din nan ba dan gayu ne dan gata a maka babu saurayi ne kwalle shi a amma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwarsa ce mai kudi suka yi fada da uwarsa ta ce in dai yana bin manzo Allah ba za ta kara ba shi komai sai daga yau banda nake haramun ce a waje na in dai sai na bin manzo Allah ya zo ya zauna idan ya zai taho yana tafiya manzo Allah nuna ka nuna shi wa sabu manzo Allah ce kun ga musu abu ku kalli musu abu dukkan ku dai kun san musu abu a Makka musu abu yana ririke zaninsa iska tana neman shi ne salama in ana iska iska tana bankaɗawa yana rikewa don kada su yake su da yana to ku duba musu abu kun dai san irin rayuwar da yake ita a maka to ku duba yadda ya koma saboda abu to dukkan su sun lasu irin wannan abubuwa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya zo canja musu da wadata suka wadata kuma ga cikin magana ta lalata su ma suka wadata kuma zan kara jama'a da shi bayan da sun rarraba domin kamar auku da kazarar da ba sa ishe ruwa daya da an haɗu sai mu gayya juna amma wa zala kula da sallama ya zo ya haɗa suka zama kowa sai ruwa daya kuma zan tara da shi ma'ana zan haɗa da shi tsakanin zukata wanda za su saba da soye-soyen zuciya wanda yake daban-daban mutum wanda suke a rarrabe واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا هدى من النار فأخذكم الله نعم
يا إن هذا kaga duk wannan sai ishaqa ne ya rawaita daga irin abubuwan da ya rawaita daga cikin attaura duk Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin masala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin daban أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته التوراة mazala sallallahu alaihi wasallama da kansa ya ba mu labarin sifarsa da aka yi bayanin da a cikin attaura abin da aka faɗa a cikin attauran shi ne abdi bawa na shi ne ahmadu almukuta wanda yake da abin zaɓi a baka za a haife shi a madina zai yi hijira ko kuma kai ma yake duk sabanin ruwaya al'ummarsa masu godiya ne ga Allah a kowane hali ma'ana a halin sun samu da a halin sun rasa mu sufar mu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sufar alhammaduna masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala
وقال تعالى Allah madaukakin sarki yana faɗa والذين يتبعون الرسول الذي لا يؤمن به waɗanda suke bin manzo wanda yake annabi ba uwa الآية التي da karanci ayoyi guda biyu ma'ana a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi ma ya tabbatar da maganar mazala ta tabbata a cikin addaura da rinjina allazi allazi yuno maktuba tilzaum fi tawrat wal injil ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yuhibbu lahum at-tayyibat wa yahrumu 'alayhim al-khaba'itha wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim wannan ita ce mazala a cikin addaura da rinjina kamar yadda alqur'ani ya shafa
وقال وقد قال تعالى
hakika Allah madaukakin sarki yana faɗa وبما رحمة من الله yadda lahun bima rahmatin da rahama ce daga Allah lissa lahun ta zama mai kaushi a gare su saboda Allah ya yi ta da sababin rahama sai ta zama mai kaushi sai ta zama mai kaushi ba ka zama fazzar da lizar sami da mai fushi ne kai da kaushin ɗabi'a wanda duk ya taɓa ka ka ce a ne ka za mu koyi mai zami to da yanzu ba kowa tare da yanzu ba amma saboda rahamaniya da muka sa gari ga nan tare da kai duk wanda ba za a yi kaza sai ga wanda ya taɓa zargi ba wanda ya taɓa cin kaza wanda ya taɓa amma magana da ya hakuna da gashi ya zama ne a kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a kashe da tun da ya yi din mazala ya yi fushi da ya halaka idan an ce a halaka da fushi mazala ce a'a ina raja'in nan da in ba su musulunta ba Allah ya san sahabi musulunta sai wa gashi duk gangan gangan kafiran nan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutum biyar din nan yake wance ya makanta mu wance ya makanta mu wance ya makanta mu sai manzala ya nuna mutum biyar duk suka halaka amma kowannen su sai ne a cikin babban sahabi na manzala sallallahu alaihi wasallam kowannen su kamar misali Abu Jahl sai da ya haɗu ikirawa ikirawa wanda ikirawa din nan babban sahabi na manzala kamar da ne da kuma yin sojin manzala sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe dai shahada ma yi kuma shahada ya yi fi tsari yana daga cikin mutum bakwai nan waɗanda sun mutu sun je an mutu rauni za su mutu suna a bani ruwa a bani ruwa ana kai wa ɗaya zai ka ba shi sun sha na ji wani ya zuba aka kai masa ya fasa sha in an ji da ce in ana ji ga wani ɗan wani ne wanda nake zai ku ba shi ku ba shi shi ne biyu bukata sai da aka ɗaga aka kai mutum shida aka kai na bakwai ana zuwa na bakwai yaro aka dawo na shida shi ma rasu aka dawo na biyar yaro aka dawo na hudu yaro aka dawo na uku har sai da aka bar bakwai shi ma rasu cikin zuwa wannan shago saboda wato ah, da wato suna zama wa Allah bai da kuma bakar ma bin ma ma Allah bai da kuma kuma kin Allah Allah bai da sun zama ba sa son juna amma yanzu Allah ya haɗu duka kuma suna isa ne kana ce a bani ruwa a bani ruwa saboda karka mutu amma ka zo ne da ba zai doke maka shi ya bi da bukata kaga irin da mutu dan Abuja ne da irin su ah, Khalid bin Walid wani ibn basira wanda ba abin da ba a faɗa a kan sawa alƙur'ani amma aka ba shi kalifi wani da asu luwaye yanzu muka faɗi wa ɗansa abu bin al'asi babban sahabi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam amma asu an wa'ayi yana daga cikin da maza Allah ya nuna cewa a garin da ba da cuta ta irin wani malaika jibril da shi da zai zai kare cuta ta shi ke ne da zai ya halaka kaga dukkan wannan sai da wato Allah ta baraka wa ta'ala ya fitar da wani zafafe da kuma da hanyar da mai ya fitar da raye da zafafe
قال ثم الدين malam sun makalli ya faɗa ذكره الله تعالى من الحقوق Allah ta baraka wa ta'ala ya tunatar da su darajar lilla bai wanda ya bada shi ma rahmatin lillahi lilla
أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يريد المسلمين عقوبا cewa ya sanya annabinsa kuma manzon sallallahu alaihi wa sallama rahiman mai jin kai ga uban mai tausayi ga mutane بين ذلك mai taushin fagaci ولو كان فضلا ai da ya zama mai kaushin ɗabi'a حديثا بقوله wato mai kaushin magana فيتفرق في قوله ai da ba wanda zai kara zama a gabansa ولكن أمر الله تعالى سمحا
amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi sam'an mai yawan rangwame سهلا sahalan bai saukin ɗabi'a ثروا talakan bai sakin fuska مرا fargan wanda yake mai biyayya wato mai kyakkyawar ɗabi'a غريبا mai taushin hali حافظ أهله سبحانه haka mara da haku ya kawo ne.
وقال تعالى Allah madaukakin sarki ya ce وكذلك جعلناكم بشرا وسلم تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا wa kazalika ai haka nan kamar irin baiwar da muke muku da Allah ku muka sanya ku kuka zama ummatan al'umma ce wa sadan adalai in ta kunu don ku zamo shuhada ala tasi masu yin shaida ga mutane shine annabawa wa yakunu rasulu alaihi shaida shi kuma manzo ne da zama shaida akan ku In an tambayi annabawa ko bisa da ai za su tambaye ku kira mutanen su sun gaya musu ba su gaya mana ba ba abin da su ma ga nan da shi wala ne kuma ba ga kowa ba ko ba ka ka ji su ce ba je ba kana da shi da yana da shi da ba shi da ka ne ba za la su da ta ba za la kun za ku mun da na ne da shi da ya o ya aka su ai ya gaya musu annabi ne ba yadda bai da su ba ni da abu ko ne da mana sai da rana ba abin da zai gaya musu na kira su a bayyane na kira wasu a koyi amma wani da zuwa ya yi illa da wani kullum wata abu da daga mai zaru a kana su ya zane kullum ya ziga ba su sai mu fata yadda abu kun ji a ce ya jira ba ta gafi da su a yadda ai ba mu san su ba ko ba da su ne suke zamani ba suke su kun ji sun ce wai ba tare da zamani ba da za a yi su mutu shira ke gaskiya ne ba tare da zamani ba amma ka aiko wani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka bashi alkur'ani a cikin alkur'ani kai kike ba mu labari yadda ne da shi kuma kai mai gaskiya ne saboda haka ka tabbatar da magana haka take Allah ya ce wannan haka abin da rayuwa ya da shi shaida mutum ya shaida a kotu ko gaskiya ya faɗa sai an tabbatar adali ne amma adali ko ya faɗi gaskiya ba a karɓar shaida ba ba ko ya faɗi gaskiya ba a karɓar shaida domin kowa ne zai mutu shaida cewa adalai da kowa ne sai annabi ne sai abu da kan kula da yawa da za ka faɗa kana ɗaukar ka su dukkan su adalai wa yakunu rasul alaikum shahida kita kun shahada ala nas wa yakunu rasul alaikum shahida shi kuma zana shi ke bar shaida ce kun kuma adalai
على أصحاب الرحيم
abul hasan al-qadi yana faɗa قال الله تعالى قبل الذين صلى الله عليه وسلم Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana falalar annabi sallallahu alaihi wa sallama وقوله da falalar al'ummarsa هذه الآية a wannan aya a wannan aya Allah ya fi darajar manzo Allah ya fi darajar mu
وفي قوله الآية الأخرى haka nan ba a cikin fadan Allah madaukakin sarki a wata ayar daban إذا لا يكون الرسول شهيدا عليكم فاكونوا شهداء حتى irin yadda ya faɗa a kan haka ya faɗa a cikin wanda zuwa cewa huwa sabaqul muslimi da min qablu yace wa fi hada tun kafin zuwan alqur'ani a taura da injila Allah ya ambace ku da sunni وفي هذا ثم القرآن الله يا مجيد الكبير بعد قريبا ليكون الرسول شهيدا عليكم ثم زي زم شهيدا عنكم وتكونوا شهداء على الناس كيف يكون ما كون شهيدا عنكم
وكذلك قوله تعالى فإن لا يزل شهيدا وشهيدك على هؤلاء شهيدا كيف كما وانا آية سنة أنكم وإستحاولون بذلك da Allah yake cewa ya ka gani lokacin da za mu zo da kai kana wato lokacin da za mu zo da mai shida kan kowace al'umma kai ba mu zo da kai mai shida kan waɗannan mutane faɗin Allah da ba da kawai da ce wato da Allah ku ba faɗin dinnan ma'anarsa ai adalai zaɓaɓɓu kuma ku kaga ma'anar wannan aya kamar yadda muka shige ku haka nan muka danganta ku muka ɗaukaka ku shi ne muka sanya ku al'umma zaɓaɓɓu adalai don ku shaida ga annabawa amincin Allah Allah Allah da aminci tabbata a gare su akan al'ummatansu shi ko manzo ya zo ya muku shi da cewa gaskiya kuka faɗa kila aka ce inda Allah cewa Allah jalla jalalu ya yi ya daukaka idan ya tambayi annabawa ya fitar da a kai annabawa ga baki ɗin za su ce ya kuma yi shirin fitar bashirin mana amma al'ummatan sun ce su babu wani ne albishir da ya zo mana babu wani ne gargaɗi da ya zo mana ma'anar ne al'umma manzala sallallahu alaihi wasallama za su shaida da annabawa cewa su fitar da ake ko manzala sallallahu alaihi wasallama ya tafsir an ce shahadar tafsir waye ne tsarka ita cewa kai ba mutum ba za ba don ba za ka ai ba mutum ba za a ce ba duk mutane
وإلى معنى الآية kila aka ce ma'anar ayati ma'anar wannan aya إنه حجة على كل من قال الرسول ai ku hujja ne akan dukkan wanda ya saba muku صلى الله عليه وسلم hukumin sallallahu alaihi wasallam shi ne hujja akan ku أنه سوى قلبي malam sarfa kanji wata yin laya وقال تعالى Allah madaukakin sarki yana faɗa وبشر الذين آمنوا أن Allah lahu kadama sirri ne ga rabbiyin Allah tabaraka wa ta'ala ce ai mana albishir kar mu ji komai muna da wanda ya isa a wajen ubangiji muna da wanda ya isa Allah lahu kadama sirri muna da jijjige na gaskiya muna da wanda ya isa ya tsaya a gaban Allah saboda haka Allah ya ce ai mana bishara Allah ya ce ai mana bishara ne gidanmu ya isa
قال كذلك malam tsakanin ya ce ولا malam hassan ya ce zai dan aslama a cikin kuwa nan manya manyan jami'ai ba ta ma'ana ka da musulmin dinnan shi ne muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ishfa'u lahum zai mutu wato zai mutu su a wani wajen da cewa wa bashirin mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira kai mure bishara cewa suna da wata daraja mai girma a wajen Allah duk wannan ba aikin mu bane ba tantance mu ce annabi mu ne yasa kawai ake mana sallallahu alaihi wasallam
وعلى العدل أيضا daga hasan dai har yau وعلى cewa ita ce jarraba su da za a yi musu karfa annabin su الذين هم sai Allah ya tada shi annabin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ne bai fito na gaskiya a wajen ubangiji su Sa'ad dan Abdullahi Sufar yana cewa ita ce fargayyar rahama da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajika ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dan Ali Tirmidhi ya faɗa shi ne shugaban masu tafiya da masu gaskatawa ashabibul mutaq wanda zai ceto kuma a yadda da cutar nashi. Kuma Allah ya ce na tsaya wani sai ka ka'ida. duk duk yawan zunubin mutum duk yawan laifinsa duk taron al'umma in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale sai a kyale saboda ne shi ne a shahidul mubawu manzo Allah ya ce an tara mala'ikun ta gaba shi daya a waje daya an nuna musu ni an gaya musu waye ne amma da ke an tara mala'ikun aljanna ba saboda babu abin da zai haɗa su amma mala'ikun wuta yan sanda ne kama in ba su kashe wani da su sake ba za su sake saboda haka aka tara su ba aka ce kun ga wannan duk abin da yake a yi shi za a yi saboda haka sai a tara jama'a za a kai su kuma za a lafiya a kai ya za ku kai su wuta ne suka yi aiki yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza a faɗi miyagun ayyukan manzo na ce kare su cikin kuna ko ne zan ya rasu la aikin mutan ka aikai ne wa ya za su sanar da kun suka a mai da su ba mai ke cewa ba haka a shiribul mukawu in ya ce ya tsaya an tsaya ne sahibul mukawu wa sa'ilul mukawu wanda in ya tambaya amsa masa aiki محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من سميش يا كيس ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى وأنا سميع. أنا عايش. إلى الله. an sa mana ranar aure da ta amma kun ce ya yi daidai da mahaifiyarta irin ki ce da kuma daga ba na suna kira ta da sun da kira mahaifiyarta sai kuma na da an ce ba a sifar da mata da ba mana da an kira da su ko kuma kawai kira ta sunanta ba ta zalla ya ce ma da nisa a kasa su ce za a yi shi alkunya a suna abu ne wanda yake da asali a asali alkunya a suna idan mutum yana da wani suna mai girma to a masa alkunya a sunansa domin abdullahi sunan dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kuma sunan baban sa ne amma sahabbai su ce maka bayyin wasu su ce maka bahiri bayyin da bayiri ba wasu sai daban ba duk alkunya ce ta abdullahi saboda yana da suna irin da annabi sallallahu alaihi sauran sahabai biyar ana musu wannan taron kamar malami ko mahaifi ana masa wannan babu shakka game da sunan mahaifiyarsa to da da nauyi a wajensa to amma in yana kiran da ummi kuma kamar an ƙara shi domin ummi baba ce na haka mutum ba da mutum ba ta baba zai ne samu wani sunan ne wanda zai fi daɗi da zama da ya kira domin wato wata rana zai kira su ne nuna ba a kyauta kasa to kaga sai ji da dan launi magana sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar dan sa ya sa wa dan sa suna Muhammad sai aka yi shi sa kuma yana yana duniya sai da ake Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi ka ji sai da Muhammad sai ce kai yaka ba za a dinga bajewa da kai ba ana zaga mana annabi da kai kada wanda ya kara sunan sunan ka na canja ba a daga kirka Abdulrahman ma kada wanda ya kara kirka saboda yanayin suran amma ba zai kira ka da kulli ba sai samu na lakabin ya sa mata wanda ya dace wa amma mujarradin sunan da ake kira ka da sunan baba ta wannan bai zama kamar jihari shi jihari wani shari'a ta cewa ana kwatanta mutum da mahaifiya ba wai a tufa ba ne ba wai a zance ba ne ba wai a ɗabi'a ba ne ba shi ne jihari ba abin da ake nufi da jihari mutum ne asalin jihari mutum ne ya shigo gidansa sai ga iyalinsa a wani yanayi ɗau hankalinsa da zuci shi ta jawo ga iyalin sai ya ji kuma zai taɓa ta sai ta kau da hannunsa kuma zai zama irin sunan a kama da a hana ta idan da shi ko sai bukata da ya bukata sai shi ko in na ƙara zuwa wajen ina gidan baba ma'ana yanzu bayan in za a kalli bayan baba ta in yi sha'awa suna kalli bayan su to al'adar laraba in mace ta kasa ta suna son su wata sarki na ƙarshe to irin wannan suke mata yanda dai har abada ba zai auri baba to shi ma har abada ba zai auri to wannan shi ne zahari ba wai ka ce ka bar kuɗi da baba ta ba ko kina da kai ko ɗabi'a ko hali ko guri inda a ka kwatanta cewa in yadda jikin baba ka yake haramun a wajenka to wannan haramci na irin zan sunna wannan kayi da hali ba wa gudu da dun suna ko ka ci irin ku ɗaya ba ko halin ku ɗaya ko ta miyar ku ɗaya wannan duk ba jihadi ba a ka kwatanta auren baba da aurenta wannan shi in kai haka Allah ya ce ai ya kama ka ka san baba ba ka tabo nan mai kula mun karan da kauli ya jura to amma wa inna la la aqulu Allah zai iya akwa to in ka da ka ce yanzu ka huce yanzu baba ba ka bace yanzu ka gane ma kanka ce zaka iya aurenta to Allah ya ce kai ka fara sai ka fara ce auren ce to da ka mujarradin kiran da sunan baba ko wannan ba za a yi da mutum ko ba kiran ba zai iya canjawa
أكرمك الله صلاة النبي وشيخه ثم صلاة التأمين وحده nafila ce ana yin ta a koda yaushe illa ya ci nafila dare ta fi samun nutsuwa da kuma karkuwa saboda yanayin da nutsuwa take a wannan lokaci kuma karatun nafila shigar da dare ne an fi son a yi a bayyane ko da rana ne kuma ana so a yi a bayyane amma ko ya kai ma ya yi na?
zai zahari kuma shi ya fi da wani kuma ya kafa shi da nan ba a a a inda ya yi zahari to sai ya yi kafara inda ya zama yana ina da shi ya fi da eh to ai zahari shi ma kan suke ai da bai yi kafara ba ai kake take ne
Malam yaya aiki da wakil jarabawa.
wankan janaba yadda ake yin sa wato zaman guri a samu ruwan da za a yi arwala da shi ruwan da an yi da a iya arwala shi wato ruwa mai tsarki mai tsarkakewa idan ka samu wannan in sauri kake yi to ka tabbatar ka yi abu hudu ka yi niyya ka wanda jikin daga baki ɗaya ka ci shi da duk inda ruwa ya shiga kuma ka yi wankan a lokaci dai ka zama ba ɗaya da bambanta lokaci da suke haka ta gaba kai niyya ka wanke jikin da baki ɗaya ka tucce da ba fara zuwa kawai sha kawai ka mutu a ka zuba ka tucce ba kuma ka tabbatar lokaci dai kai ka gaba to wanka ya gaba a yi wankan da raba niyyar na ita ce da niyya sannan gama jiki sannan cutuɗawa sannan yin shi a lokaci dai a yi a gaba kar ka wanke kanka kuma ka zo ka zauna ka kasa kaya mutum ka ce shi kai na ya bushe na kuma a wanke wani jina kuma kuma ka wanke jikinka ka koma tsawon an jima na wanke a wani wankan wankan jarba lokaci da ake shi a yi shi a gama kuma a zuba ruwa a ciki da a yi ya to an gama in ko ba haka ba in kana son ka yi shi gashi gashi to sai ka fara yin sarki in kai sarki da duk inda lalisa kake a jikinka ka wanke to sannan sai kai alwala kamar yadda ka saba alwala ka ta sallah in kai alwala ko kuma sai ka dawo ka faro daga sama ka wanke kai ka wanke hannun shi na dama ka wanke hannun shi na hagu daga sama har ƙasa to ka zama wanka kuma za ka yi sallah da ni
السلام عليكم ورحمة sai bayan sallah sai ya rama ko bayan kowane rana zai ci da mutum ɗaya na sakaci da ya yi har shekara ta ce
الله وبركاته. sai kuraje don mutum yana aikata za a ci masa fara.
shi fatiki abin da ake cewa fatiki mai bayyana sako wanda baya kunya Allah baya kunya mutane a gaban jama'a zai yi abin da Allah ya hana to fatiki shi ne. duk wanda yake bayyana sako
Saboda Allah yana so a kare mu da rai a Ina kai nawa a yi da rusa. Sabu, ce ce wata wuri ne kowa. Ya ce, Thank you.